Jama'a masu sauran gidan rediyon Bishin FM akan mita 92.1 a zangon FM cikin birnin Katsina Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci da muke kawo muku tafsiri daga masallacin Yar Adua wanda gwamnatin masallacin yake daukar nauyin kawo muku. Malam Sirajul Alhaji Imam shi ne yake jawon baki wanda Malam Dahir Imam yake fassarawa. Akramakallah bismillah.
Akwai wani bawan Allah shi bai saba tafiya kasa ba motsa ta lalace sai ga shi da tafiya kilo wani uku shi kasa shi da yake shi tun da yake bai saba tafiya rabin kilo duka kasa to kaga yanzu wannan in an ce akwai da masu tafiya a bisa kasa suna tafiya wani kilo goma su kaga bai gane ba amma shi nan da kan fara takawa sai kasa kasa sai gane cewa in an ce mai akwai masu tafiya kasa tafiya kasa na da wahala to nan zai gane to ashe waɗanda ke samun abinci suna ci kullum in suka yi azumi suka ga irin wahalar da suke ta to akwai waɗanda fa kullum su haka suke kullum ba su cin abinci da suna koshi ba to kaga zai rika tunanin ashe akwai talakawa waɗanda suke za su suna buƙatar taimako a rika taimaka musu kaga shi ma azumi yana da abin da za ka rika wata azumi ya zo ana shagala da sallah ba ta ba sallan nan ba ya kamata ko ba cikin azumi ba a rika kula da sallah ba sai cikin azumi ba sannan kula da sallah in wannan azumi ya zo ka zama taimaka wa juna da abinci da abubuwa to kamar koyarwa ce to makarantar da ake gani ta koyarwa din nan to mu rika taimaka ma dan uwanmu akwai waɗanda sun yi ma buƙatar taimakon ba ta zama dan cikin azumi akwai masu dan daha in kuma cikin azumi bane ba mai daha to ya kamata a ce a rika taimaka musu ya kamata mutum ya tabbatar da yana taimaka ma dan uwansa na addini da na makwabta da hukumomi sai kuma darussan da ake bada da in wani azumi ya kama za ka ji duk inda ka buɗa duk inda ka je karatun qur'ani yake fassara shi ake ana abin da Allah ya ce annabi ya ce annabi kaza sun yi kaza da annabi Muhammad annabi al'umma kaza to duk kullum muna faɗa muna cewa duk kisar da duk an bada cikin alkur'ani to ba ana badawa bane dan a ji kawai ko tatsuniya da irin magabatan mu da tsafi ke mana to akwai darsan da kake koyarwa ba kisar da Allah zai bada cikin alkur'ani saboda haka ai kokari akwai darussa ina da sanda muka wuce surar daha mun tsaya mun yi bayani akan darussan da ta koyar mu ita surar daha da ko to ba ita surar daha din ba duk kowane kowane aka aya akwai darussan da take koyarwa kuma duk kisa da za a bada akwai abin da take koyarwa sannan kuma na bibilin nan mu ci gaba da yin su dan da su ne ake samun kusanci da Allah maza Allah sallallahu alaihi cewa Allah ya faɗa cikin hadisi kursi yana cewa bawa na bai kusanta da ni ba da abin da na fi kuɗa ya kusanta da ni kamar abin da nake na farilla ya ce amma in ana so a samu soyayya ta to hada da bin wanda ke so ya samu kusanta ita farilla dan kayi to abin da kayi wancan yayi amma in kana so ka zarce dan uwanka to kai nafila wala ya zala biya karraba ilayya bin nawafil hatta wa hubba ko wanda za a ga kuma kun sama wani da ta nafila ake samu to nafila nan mun samu ana yin ishirin ko ana yin goma a cikin kowane masallaci to mun kokari in watan ya wuce ba zarce mu rika yin mu rika yin wa kar kar abin kwarai da gaske kuma a ci gaba Allah suna cewa yana daga alama an so ai Allah ya yarda da aikin ka ka je hajji ka dawo to a ga canji a cikin rayuwarka ka je ka je da an azumi ya wuce to azumi na ya wuce to a ga koyarwa azumin tare da to alama cewa Allah ya kai aikin ka lalle kuma bayan haka su waɗanda suke shirya wannan zama su su wannan yan uwa da suke wannan zama gaskiya ana yi musu godiya kuma ana yi musu murna cewa sun zama jagorori na alkhairi dan duk wanda ya zo nan ya ji daɗin wurin zama ko da daɗin sautin da ake karantawa ko da daɗin karatun da ake yi su wannan yan uwa suna da lada ciki kwarai da gaske muna masu godiya kuma muna sa albarka kuma muna fatan Allah ya saka musu da alheri Allah biya musu bukatun su kuma irin wannan aikin alherin bai kamata a rika bada su da shi su kadai ba wanda ya san wasu yadda hidde su ya san irin yadda suke tsarawa suna hidda abubuwa ne makonni suna kashewa to ya kamata a dai a taimaka musu kuma in an jira kaman kamar satin nan da ya wuce a cikin makaratun da muke mun magana cika alkawari to shi cika alkawari wani abu ne wanda yake mai girma wani abu ne wanda yake mai daraja wani hususa a yan an tana cikin wannan sati da ya wuce wannan sati da ya wuce a wannan kenuwa ta gwamnatin nan ta kare wata ta shigo to in sun na tabbata duk wanda ya san yadda aka yakin zabe da yadda ma aka yi an san sun nemi ɗauka alƙawalla to suka alƙawari yana da kyau tsakanin mu mu ya mu mu cika alƙawarin junan mu saboda manzo Allah sallama mai cika alƙawari ne manzo Allah in ya daukar ma alƙawari sai ya cika in ka zo ka ce ba ni abu manzo Allah sallama in bai da shi in ba shi wurin shi to sai ce a je ka dawo da ya da abin ya zo sai zai fara ba wurin ka zai fara cika har lokacin da sai dinar abubakar ya zama khalifa manzon Allah ba manzon Allah ya yanke kale zuwa gidan rahama to sai shi sai abubakar yake cewa duk wani wanda manzon Allah ya ma alƙawari to ya zo wuri na ya aka alƙawarin da manzon Allah ya yi masa kaga wannan alama ce ta cika alƙawari an gaya mana cikin hadisai kamin nauye-nauyen annabtaka ta yi masa da isar da aiki akwai sanda ya kwana uku yana jiran to ya kamata su kokari alƙawullan da hukumomi da suke neman a zaɓe su suka ɗauka su kokari su rika waiwayansu suna cikawa don kuma mutane sun zo sun ce an masa alƙawari shi shugaban ya mance to ya kokari ya tuna a cika masa wannan alƙawarin a masa bakin abin da ya faru kuma mu rika yin afuwa da rangwani ga 'yan uwanmu lallai akwai abubuwa da muna da matsaloli kwarai na rashin afuwa da rangwame afuwan nan da rangwame to ita ce babbar alamar dabi'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in an dibe shi a Makka ya hada da izayoyi masu yawa duk abin da ake na cutarwa ba abin da ba yi manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama an an buga an zaga an jefa an kwace dukiya an kore su daga gidajensu baki daya duk an masa wannan abubuwan amma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu kaiwa ga nasara ga mutanen maka sun zo a hannunsa duka baki daya an tattara su jimlatan baki daya dama an ce sun samu a alamar sayyidina ali ya ba su dama da yake dan uwan su ne shi sayyidina ali an san duk kudin shawani dan uwan juna duka baki daya yanzu suka tambaye yanzu kana ganin ya za a yi ya za a yi wannan abu duk kowa kadarniya ta same sun zama hannun manzon Allah sai da Ali yake masa ku gaya mai ku ce ne maku irin yadda annabi Yusuf ya bayan wani haka za ku dauko mai nan shi da Ali ke ba su wannan dama sai suka ce muna son kai mana afuwa kai mana afuwa sai manzon Allah sallama ya ce zan muku kamar yadda annabi Yusuf ya ne ma la tasriba alaikum al-yawma ya gafiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahimin ba zargi gare ku dinna ya jira mutumin yan an kama shi a je a daure ya daure a je a kashi ya kasu a je a mai abin da za a mai yayi ba wanda zai ce komi ko wurin Allah dan Allah za iya ba manzon Allah sallallahu alaihi in ya kama ko ya kashe ko ya daure ko ya saki duk an ga ma ka gashi nan Allah ya ba shi dama cikin surat surat al-anfal ko to saboda haka kaga amma sai yake bi ya sake su duka baki da suka dawo suka mai wata irin soyayya wanda ba ta samu irin ta ba hayi mutuna da wala wala wannan tikamu li hawan nafsi da ma hayyatun wajafa da annabi yana yana musiba ne saboda son zuciya ta to da da ba kamar shiryawa to da Allah mu rika afuwa ga yan uwan mu duk abin da dan uwa ya ma to kai kokari ka yaye mai ka diba ka ga duk abin da ya ba to in aka aka dibi Allah sai a yaye mu juna sai a zauna lafiya a mun ba da kisa Khalid bin Walid da Amr bin al-Asiya daidai nan wurin shi aure dan asi irin abin da ya ma manzon Allah sai ga shi ya shigo cikin addinin musulmi sai ya ci manzon Allah kamar zai wani abu zai biyo daga baya sai ya ce ya rasulullahi da Allah ina son abin da muka yi baya a yaƙi mu sai manzon Allah ce ah ya alam alam an ya amru anna islam yajibu ma qabla ya ce kai baka sani ba amru ai musulunci ya wanke duk abin da ya yanke duk abin da aka yi baya saboda haka shi ma daidai nan muna son amfani da wannan damai mai kira ga su wa'anda Allah ya ba nasara suka samu cin nasara suka samu shugabanci aka ba su ɗan riko na shekara hudu to ya kamata don Allah a bar wa bayan baya a ce duk wanda ya bata mana ni ma sai ne kudi na bata mashi a rika amfani da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rangwame yake afuwa yake ba shi wuri su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam afuwa yake rangwame yake in an mai abu bai riko kuma Allah ya koya mana haka cikin Qur'ani ku dafa bil lati hiya san sayyi'a fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yalqaha illa alladhina sabaru wa ma yalqaha illa dhu hazin azim saboda haka mu rika hakuri da abin da da abin da yan uwa suka kuma muna cikin yanayi wanda yake na an san duk mutum da zaka sani tun da muka fara karatun nan mun yi bayanin cewa koda koda yaro wanda ke cikin ciki ya san kasan nan tana cikin wani yanayi tun da koshi hankali da zai tashi yanzu kai nan wajen batsari mace ta hito daga gida an biyo ta ai kaga dole ko dan ta ne sai ya kada sai ya kada tun da in da ya ji yunwa in da ya ji in uwa ta ji yunwa ɗana sani saboda ka yanar da ke mata shi tana sani saboda haka shi ma wannan ke haƙuri a bisa majariyar akada mola mu shoci jami'a cewa duniya ba an zo bane don jin daɗi an zo ne dama wata ran hada da da da matsala wata ran hada da jin daɗi kuma duk abin da ka ga ya zo Allah ya yi shi ne ya kawo shi ne dan dan ya wuce wannan halin da ake ciki wallahi wucewa za ya san sai ya zama labari to Qur'ani yana ga mana cewa la nabu wannan kun bi shay'in in ka duba abin da zamu karanta cikin wannan ayat to wallahi duk cikin shi kuke da shay'in min al-khawf ka ga daga tsoro inda kake tsoro kake ci wal juli shi ma nan ga tarin ana ji ko ana sai ta juli ba sai an ce ga da shiga kowa zan da ko wani kasin min al-amwal da tawaye dukiya zaka ga mutane wa'anda suke da wasu abubuwa ga hannun su abubuwan su yi wasu ma babu abu baki da wani kuma in yi lissafi ga abin babu wani ka baki da kaga laka sun nuna da mawali kenan ko walan futi da raguwar rayuka yanzu mutanen da aka kashe cikin yan kwanukan nan da yan watannin da yan shekarun Allah ka ɗaya sanya wasu yawon wa samaran da da tauyuwa ta aikan gona yanzu kai shi kanka ka aikan gona da yawa wasu rayu bai yiwa mutum ba na ji yana ganin ya baro gona ya baro garin ya baro inda za a yi shirka ko sai Allah ya ce mabashir sabirin amma a faranta cikin a yi mawa ta haƙuri a yi masu albishir saboda haka in muka yi haƙuri to in Allah da Allah zai kawo kuma sai Allah ya ci gaba da gaya mana yadda za mu yi din Allah zai ne za a sabar da musibatin kamin na lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma duk yadda ka ga tsanani ya tsananta to sauki zai zo maza Allah ta salama Allah ya gaya mana cikin almanin shari'a inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra amma nan Allah yake lan ya gale wa usurun yusra ne maza Allah ya ce sauki biyu bai taba tsanani sauki biyu bai taba tsanani daya bai taba rinjaya sauki biyu ba an gane ko inna ma al usri yusra inna ma al usri yusra shi yusrun biyu ne amma usrun daya ne da an ga an samu ma'arifa al usr din zaka gani yana da ma'arifa amma yusr din din kira gare to saboda haka shi shi wannan usrun daya ne amma yusr din mai mai tashi aka Muhammad Allah ta zama faɗa ce ba yadda za a yi tsanani sauki sauki biyu tsanani biyu ɗaya riga yake saboda haka muna fatan Allah shi ya sare mana wallan mushe da islam yawwa adabi ya gaya mana cewa hashi ba mana irin wannan ya fasara wannan ayoyi yake cewa in buli ta bi tidadin wa shurur fa tadir sayati kan sirajin wa shurur fa kullu laylin ba'dahu nahar wa kullu usrin ba'dahu yasar bal kullu usrin ba'dahu yasarani kama ata an ahmad al adanani idza alimta za ta kuda radiyan hukuma lillahi kullu waqtin baqiya saboda haka yau yake cewa duk sadda ka ga abu ya tsananta duk sadda ka ga tsanani to sauki na zuwa yake duk sadda duhu yayi yawa kaga duhu yayi yawa to sai rana ta hito duhun duhun shi ne tsanani saboda ka in ka san haka to zaka zama da mai da hukuncin Allah ko wani lokaci saboda ka muna fatan Allah shi taimaka mana kuma Allah shi kama da saukin bare ga ana ta addu'a bayan da za a yi addu'a mu ne ta fara haka in Allah da Allah zai kawo sauki kwarai da gaske saboda haka mai ta addu'a mai ta addu'a Allah zai kawo sauki in Allah sai neman ilimi da neman sana'a lalle ya kamata a bi ilimi a bi sana'a wannan nima na aro ne mun yi wasu baki kwanan nan suka yi mana nasiha suka ce samarin mu ku rika neman ilimi ku rika neman sana'a sai na gani ba da dauko wannan kalmar in haka yace in kana in ka da ilimi to ka wuce kaskascin duniya da na lahira in kana da karatu to Allah zai ɗaukaka ka duniya da lahira amma wata karan mutum ya zo jahili bai da karatu to fa kasashen duniya da lahira ya same shi saboda haka mu tashi a yi ilimi aka samu ilimi to an wuce kasashen duniya da lahira kuma in kana da sana'a to za ka samu girma da mutunci duniya da lahira dan kana da kan abin da kake yi kaga akwai wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake wani sahabin sa ke tambayar sa yana cewa ba ni labarin abin da za ni Allah ya so ni ko mutane su so ni ko sai manzo Allah sai ce ka zara fi dunya yuhibbuka Allah wa zara fi ma ayi nas yuhibbuka Allah ko kai guji duniya sai Allah ya soka amma ka guji abin da ke hannun mutane sai mutane su soka matakar mutum hariri yana cewa wala tarjil wadda mai manyara annaka mutaji ila fal wai kada ka zaci soyayya ga wanda da ka loshe ga kudin shi kake su da ya ganta ka sai ka rike ka sai ga wani shawadi sai ya kuma yana hangen ka kamar wani abu haka saboda haka in kana da sana'a to kaga lafiya ne da zaka zanna ita sana'a tana bukata a taimaka in an ga mutum saurayi yana bukatar sana'a ko iyaye suna da abin da za su yi kokari a tallafa mutum haka nan gwamnatoci su rika taimaka wani lokaci mutum yana son sana'a ya iya sana'a amma ko ba abin da za yi saboda haka masu hali su rika kokari suna tallafa ma cikin dangi a rika riba kullum yana ban san yan fasu sunan family din amma akwai wani manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi yana ce duk mutanen gida in suka tashi suna ruha ma kansu asiri suna taimakon juna to rihin asirinsa zai zanna ila yamin kiyamata ko da kakare yace amma mutanen gidan da ba su taimaka ma junan suna zanna haka nan ba su taimaka ma junan to dandanan al'amarin su ko arziki ne ko menene Allah zai karya su dandana sai akwai wani gida wanda ya shahara kwarai da arziki a cikin kasar nan baki da an ce ga yaron sai ya aure saurayin sai ya aure to dama duk suna da kuɗi masu yawa kwarai da gaske sai a taru sai mai taron taron dangi mai taron dangi sai wannan ya kawo miliyan kaza wannan ya kawo miliyan kaza wannan ya kawo miliyan kaza to sai a hada mai jari shi ma dan da sai zama wani alaka dan ta an gane ko in in in in in kane ya sai in kane ya sai in wa ya sai mota da ya sai mota to ya ya je kai wa can kasuwa to sai ana yake sai ya bashi wannan mota in waye gina gida babba mai kwan ya rike gidan ya hana sai kawo karanci sai sa cikin wannan gida to ga sanan ko an ce Allah ya rahama musu asiri har yanzu jin sai an gane ko a ce wannan wata hanya ce wadda mu rika taimaka ma junan mu yanzu aka ga cikin akwai masu bukata akwai masu bukata taimakon amma kuma abubuwan suna da wahala a taimaka din kwarai da Allah mu rika jaraba in ana haka sai a yi wallahi duk matsalolin da muke fuskanta na kashe-kashen nan da kame-kamen nan da abin da ake din nan dama masu hankali suna hangi irin wani abubuwan za su wakana nan gaba saboda yara ne sun gashi ba sana'a ba ilimi ba karatu ba komai ko ba wani jagoranci saboda ka ga dole sai ya wannan abu su tsara sai kuma kishin juna ta nafusi qur'ani yana ce mana burka kishi a fi zalika falyatana fasil mutanafisun da misali hadha fali amal al-amilun ko saboda haka zaka ga yaran mu ba su da kishi yaran mu su da kishi sun yi ma mu kishi sai ka ga mutum ya tashi gidansa ana karatu amma bai kishin gidansa ya ga karatun ya ɗore an gane ko ba wace sana'a yake amma shi bai neman tarihin uban ya zo shi ya aka baban sai samu kuɗi a so yake uban shi ya faɗi ci kuɗi an gane ko ai sai tambaya shi ya aka baban mai samu kuɗin nan ka zai ya kishin shi ma bi wannan hanyar ya samu wannan kuɗin ya ma da na ga gidanmu ana karatu na duka makaranta ya ake makaranta ya kaka hu ya dora bisa amma kawai sai mutum da tare ba wannan duwannan abubuwan sun kai kauce daga wajen iyaka dai kowa in ya tada jin daɗin gidan su ya tashi kawai ji daɗin gidan baban ya ga kuɗi ya hana su in malami ne maimakon ya zo ƙara makaranta a cigaba da karatu ya ƙi a karatun ya kama wani maimakon ya zo ita hanyar makarantar ya zamanantar da ita ta koma bisa hanya a kama karatun sosai shi kan shi bukatun su biya ta nan wajen an gane ko to amma sai mu kyale abubuwan duka baki ɗaya su su shiri ki da Allah barka kike junan mu sai na Umar mutum ne mai kishi ya kamata mu yi amfani da irin damar sa da ya zo ya ga Abubakar kullum yana kawo abu kullum yana kawo abu mai yawar manzon Allah sai yake shi sai ya wuce Abubakar to da ya ga bai yiwa ya wuce sai ya hakuri to haka ake son duk da ga ya yake alheri kai ba kamar ka samu irin wannan damar a kuma mu da Allah ya taimaka muna da hanya ta bayan Allah mun sabi sa kudin kyakkyawa mai kokari mu rika kudurin mu wallahi duk wanda ke bisa wannan hanyar wadda muke bisa wadda mai mai mai mai bin ashir yake farana ta bi agade ash'ari wa fiqhi malik wa fi tariqati junayd salih an gane ko kaga wannan hanyar ka samu kudiri kyakkyawa kana da itikadi kyakkyawa na ash'ariya in ba han ash'ariya ba to a gane itikadin mu na ash'ariya ne ba na habiyanci bane ba na shi'anci bane ba na abubuwa bane ka gane ko to akwai babban jagoran mu na itikadi wanda muke bin fahimtar sa wanda in an tafi cikin littafin tarihi za a gane tarihin sa da yadda ake kamar da ake danganta malikiya akan imamu malik ake danganta hanafiya da shafi'iyya da wannan shi ma itikadin akwai akwai itikadin da kowane fahimtar malami ake bi a wannan itikadin to wannan itikadin a samu itikadi na shari'anci a samu tafarki na malikanci a samu a samu ɗariƙa ta janayi an gane ko to mutum ya tsaya na wurin ne wallahi wannan da shi ne duka wasu maɗan hudu suka jagoranci ƙasar nan kuma aka jagorance shi aka tafi lafiya amma tun da wasu itikadodi suka rika shigo mana aka saki ashariyancin shi shi mai ash'ariyan ma zage shi ake ana ganin ya kawo itikadin bai dace da na wajenci ba bai dace da rishi yanci ba sai kaga ana ana neman a zage shi ana neman ba bisa daidai yake ba saboda haka irin wani abubuwan suke hana mu zaman lafiya in muka bi ittabi wala tabtadi shehu tijjani radiyallahu da kake gani ba maliki ne shehu ibrahim da kake gani ba maliki ne ko da kike shehu yana aro abubuwa ko da masu malikancin ba zai iya ɗauko wani wuri har ma a da mutum da an ba mutum dama an gane ko saboda haka ya kamata mu bi hanyar nan wadda dan hori ya ka hannun a kanta an gane ko wallahi ba taɓa samun musulmi yanzu mutanen nan da ke wannan kashe-kashen inda ake yin su za ka ga ana ƙona gida ana Allahu akbar ana sada ana kabbara ka gani ko ana kashe mutane ana kabbara kai ka san an samu ta tarbiyya ce da gaba ko musulmi yana kashe dan kwanshi musulmi yana kabbara yana sake duke shi yana kabbara yana ko ko ya mai mota yana kabbara yana kona marumin shi wuta yana kabbara kai ka san akwai magana da an bi itikadi irin na yadda su dan wuri suka ja kasan nan da dariƙa da fiqhu da itikadi da shawa an gode kowa ya sani dan kadiriya ne duk gidan da kaga ya kafa na sarauta ya je ya ba da tuta to sai ya ba su salsala kadiriya sannan ko mutum ya je ya bincika ai in mutum zai samu digiri ko da abin bangaren arziki ya ci fas sai ya yi tasawuf sai ya yi ya ci tare da gode an gane ko duk gidan da ka gani to suna da salsala ta kadiriya an gane ko dan sa kuma Muhammadu Bello dan tijjaniya ne an gane ko nikan ce abin da yasa ake zagaye musu su ba a zagaye su saboda an san suna da wasu manyan mutane cikin kasar ko an gane ko su shi ko jiyo tijjani sai almajirai ke mutanen su ko saboda haka ya kamata a bi wannan hanya ya kamata wannan hanya to zallai za a zama lafiya kwarai da gaske muna fatan Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya kuma ya sa mu gama lafiya barka mu dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya saka mu malamai suna cewa ba taɓa samun zamanin da masu wa'azi suka yi yawa ba kamar wannan zamanin ba taba samun da masu masallatai suka yi yawa ba kamar wannan zamani ba taba samun karatu yayi yawa ba ko ina ana karatu a islamiyya makaranta ta hafiz ka gane ko to ko ba taba samun lokacin da mutane musu su ke kashe kamar yanzu ba taba samun sanda ake saban Allah ba kamar yanzu ba taba samun sanda ake cutan mutane ake abubuwan da ake ba kamar yanzu shin wai ina kai ka san wa'azin ba irin na da bane ka gane ko wa'azi ya yi ba daga zuciya wanda ba haka take ba ko kaga dole abin ya samu matsala ko saboda haka ya kamata mu kokari mu san abin da muke tsore muna addu'a kwarai da gaske ga wa'anda kamar da rafa wa'anda suka gabatar da wannan zama kuma muna addu'a kwarai ga iyayenmu waɗanda suka rasu da kuma ɗan uwanmu da suka rasu da iyayen kowane musulmi wanda suka rasu mana kakan Allah musu rahama Allah ya sa su albarka mana Allah kuma mu kan mu mu ta addu'a mu ta addu'a Allah Allah sallallahu alaihi cewa addu'a wa sallahu lil mu'min ita addu'a take makamin mu'min kuma Allah na kada kula ma ya ba ku ko rasul wala da awu saboda haka ta addu'a in Allah da Allah zai samu ga abubuwa da wajida kuma muna mika godiya farai ga yan uwa da ke halarta wannan zama kullum za a zauna da su shi kan suna kara da kwarin gwiwa da ba su zowa to kullum sai mu tafi likit ba mu jin daɗi amma yanzu kullum da mun zo sai mu tafi kayan ma mu zo su sun zo sun zamana wannan muna sa albarka kwarai da gaske qur'ani la ta ta'awanu ta'awanu alal birri wa taqwa wannan ta'awuni ne a bisa aikin alheri da tsoron Allah saboda haka yadda suka bada lokacin su suka tsaya cikin wannan lamari muna fata kuma Allah ya tsaya masa cikin dukkan lamarin su saboda dan Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan gari namu da wannan ƙasa tamu da wannan jiha ta mu muna addu'a muna fatan Allah zaune da mu lafiya Allah saka mu kowa da sai kuma bala'o'in da ke ci Allah dauki jagororin mu na addini da na limaman mu da shugabannin mu na na na na na na sarautu da shugabannin mu na gwamnatoci muna fata Allah masu jagoranci Allah daidaita su Allah ya ba su daman su tafiyar da aika masu kyau kuma Allah ya ba su daman jagoranci kyakkyawa Allah sa adalci a cikin zukatan su albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda muna fata Allah ya rahama kuma muna addu'a kwarai da shi wanda ya gina wannan masallaci tun da sai da ya gina sannan aka zo ana karatun ciki muna fatan Alhaji Abdulaziz mai goro muna fatan Allah kara masa lafiya Allah saka masa da alkhairi Allah ya amfani da ra'asa kuma Allah ya sa su gaje shi wajen abubuwan da yake kuma muna fatan alkhairi duka wakila da dukkan yan uwa kwarai da gaske malaman mu da shugabanni na addini da shugabanni dai ana masa addu'a kwarai da gaske dan su malaman su iyaye in ka ce karatu kake to sai sun kai ka sanan ka karatu su malamai ai sai sun gaya ma karatu sannan ka zo kai karatu saboda haka dole Allah ya ce farar da hanmu ba kama rabba ya nake biya saboda haka muna addu'a kwarai da iyaye muna addu'a kwarai da malamai muna addu'a kwarai da ƴan uwa waɗanda suke ba da ƙwarin gwiwa suna zowa ana wannan zama da su da sannan da su aka bude da su aka rufe da su aka bude kuma da su aka rufe da sannan muna fatan ana girmamawa ne ga alkur'ani kuma ana girmamawa ne da sha'anin addini kuma ana girmamawa ne da zumunci muna fatan dai abin da cikin Allah ne minan lahi ne ilan lahi muna fatan Allah saka ma kowa da alhairi Allah ya ma kowa bukatar sa yadda aka yi wannan karatu lafiya aka tsare lafiya Allah kuma ya maimaita mana a cikin gobe lafiya kurakuran da muka yi muna fatan Allah shi yare mana dan yi maganganu sosai an ce wanda magana ta tai yawa wanda magana ta tai yawa to kuskure ta zai yawa an yi kurakurai da yawa muna fatan Allah shi yare mana kuma masu jin sautin mu an san dai dole karatun ba ya yi aka yi ba ba iya ba aka yi ba karambani tsalle da kuma da da yan uwa da suke ake ganin suna yi kuma in ka ce ba kai kai to sai wani ya je yi sai kuma kana da wa'anda suke in kai sai suna so su ji shi sa ake yin amma ba dan ake sa ake ba kuma ba dan yi ake ba saboda haka wanda duk ya je tabbatar da wannan uzurin shi ne dalilin da sa ake da mana fata Allah ya saka mana kuma umarni ne mu ba ba mun ka saka mu sama na fatan Allah ya saka mu kowa da alheri Allah ya mu kowa bukatar sa duk burukan mu na duniya da na lahira Allah ya cika mana yaran mu Allah ya sa masa albarka Allah ya ba su abin yi Allah ya daidaita mana su albarka Allah Allah ya ba mu lafiya a dukkan mu Allah ya ba mu lafiya a jikanmu Allah ya ba mu lafiya Allah ya samu samu da amana mai albarka duk wanda ya zo wurin nan da wata addu'a da wani buri nashi da wata bukata ta sa to Allah ya sani to Allah ya biya masa kuma in ma ya tafi ya tana da bukata to Allah sa ya Allah ya biya masa Allah Allah ya sa mu gama lafiya akwai yan jaridu da suke dauka karatun nan suna kaiwa ana sassanyawa muna fatan Allah saka maka da alkhairi Allah ya biya su Allah na cewa balle go alli walau aya to isan mai ko da aya ɗaya ce saboda haka wanda ke dauka yana cewa ana sawa ana ji wasu ƴan uwan wanda ke nesa idan ke cewa yana ji yana ji saboda haka muna fatan Allah saka musu da alheri ga su ma in agaji suna zuwa su ba da hanya in an gama karatun su tsaye da motoci a wuce zo su tsaye ga tunan sai ka ce kaza ba mu kuma da ka dai muna fatan Allah saka musu da kai Allah ya maka da kai su a baki daya ba a dole ba su kare ba Allah dai ya san kowa bukatar sa kuma ya san kowa burin sa muna fatan kowa Allah cika masa burin sa barkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba mu lafiya ya ba mu zama lafiya Allah ya ba lafiya ai su ne ake ta Allah ba su lafiya Allah ya ba kowa lafiya Allah sa mu zauna lafiya Allah ya ba mu kasan mu lafiya yadda da mana ta zo Allah sa mu ga wuce ta lafiya Allah sa mu zama ta zama mai albarka barka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta kama malaman mu da alkhairi Allah ta kama shehunan mu da alkhairi wanda ya zo duk wurin nan Allah ta kama da alkhairi Allah ya bashi ladan da yake ba dukkan wanda ya girmama littafin Allah ya kuma karrama shi ya darasa shi a barka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala
to madalla masu sauraro duka duka iya abin da ya sauka kenan a cikin tafsirin alkur'ani mai girma sai kuma idan Allah ya kai mu lokaci na gaba za ku ji mu dauke da ci gaban tafsirin alkur'ani mai girma yanzu a madadin malam Sirajul Alhatu Imam wanda shine yake jan baki sai kuma malam Dahiru Imam da yake fassarawa da gidan rediyon Bishin FM Katsina Abdulrazak Ibrahim Yusuf Kafin Sore da na hidimar ɗauko muku shirin nake cewa mu zama lafiya